من الشيطان الرجيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا إخوة الإسلام والإيمان فيا أحباب رسول الله فيا أيتها الوجوه النجرة الطيبة أحييكم خير تهية على وجه الأرض إطلاقا لأنها تهية من عند الله مباركة طيبة وهي قولنا دائما أبدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين gashi yau Allah maɗaukacin sarki ya kama wannan rana ta ranar goma sha tara ga watan Ramadana hijira ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida wanda ya daidai da ranar shida ga watan bakwai miladiyar Isa ɗan Maryam alaihi salam in har abin ya inganta a dubu biyu da goma sha biyar yau mun sake zama a wannan babban masallaci na kungiyar jama'atu zalfil bidaya tsamatu sunna da yake nan sabon fegi don ci gaba amma kafin mu ci gaba za mu nuna alhininmu da damuwarmu da bakin cikinmu da ta'aziyarmu da neman gafararmu da yan uwanmu da suka riga gidan gaskiya jiya a gurin tafsiri na Sheikh Sani Haya muna addu'a Allah ya gafarta musu waɗanda suka ji ciwo Allah ba su lafiya waɗanda suka rasa ƴaƴa ko yayu ko ƙanne ko iyaye Allah ba su hakuri kuma Allah ba mu ladan rashi sannan ina jajanta al'ummar jama'ar Jos gaba ɗaya wannan abin ba wai wani mutum ɗaya ke rufe da shi ba na'am al'amur kama zakarna innahu mukhattas wa mudabbar وموجه خطط ودبر ووجه إلى شخص معين أن شريا أن دبر برتاشي أن نفوان متن دبر أما الأمة بسجاني wannan mutum in an same shi ba shi kadai aka samu wallahi hadda ku wallahi hadda ku aka samu ina fatan kun gane wato kada wani yayi murna da abin da ya shafi wani na bakin ciki kada wani ya farin ciki da abin da ya shafi wani na bakin ciki domin in har ya shafe shi to wata rana kai zai shafa na sha gaya muku irin waɗannan abubuwan duk dabara ce farrik tasit divide roll kuma da dama duniya suna ganin cewar wannan rikicin ko wannan abin da ya faru ɗayan biyu ne wato daga ɗayan mutane biyu ne mutane da yawa amma wasu suna ganin ɓangare guda ne da ke shi ya ƙaurin suna ana cewa boko haram boko abin da ake cewa ke ni kuma in an ce boko haram na kan masa wani kallo guda biyu har uku da can kafin wannan lokacin boko haram sai suka suka shi uku akwai boko haram barayi masu bi su fashe bankuna da gidajen mutane da gidajen mutane su kwace kuɗi akwai boko haram na 'yan siyasa masu shan jini wanda wannan ba zan faɗi abin da yake kunshi a ciki ba saboda hatsarin da yake kulle a ciki boko haram na 'yan siyasa babu wanda babu wakilinsu a ciki sai wanda Allah ya kare boko haram na yan siyasa sannan akwai boko haram na jahilan yara wawaye waɗanda ba su yi karatu ba ba san menene karatu ba ba su karanta littafi ba ba san menene littafi ba ba su da malami littattafai suka saya a kasuwa kawai suka karanta da kawunan suka zama malaman kansu da kansu saboda haka su kafirta kowa su kashe kowa su ci mutuncin kowa su lalata dukiyar kowa waɗannan ma akwai su wani a gani na boko haram din nan na jiya yana da reshe biyu a gani na ko dai wancan mai hatsarin wanda da kowa da kowa kun sani sarai ko wannan boko haram ɗin ko kuma wancan boko haram da suka haɗa kai da yan isis daula islamiyya a ƙasar iraki ko su ne waɗanda su dama rayuwar rayuwar wanda ba su ba ba komai take ba bakin komai take ba su kashe mutum ba komai bane irin su ne wanda suka fada garin kukawa dan wasu mutum goma sha uku sun tuba daga cikin su sun dawo cikin jama'a aka karɓe su suka zo suka kashe ɗan boko haram da suka tuba waɗanda suka karɓe su ma suka suka kashe su mata da yara ƙanana waɗanda ba su ji ba su gani ba suka kashe su mazan suna masallaci suna sallah matan suna ƙoƙarin neman abin da za a yi buɗe cikin azumin nan ina musulunci a wannan da yan boko haram waɗancan da waɗannan wanda ba a faɗi sai dai a ɗan faɗi wani abu kaɗan waɗancan muta jahilan masu kashe kowa da kowa da waɗannan da suke selectin na waɗanda za su kashe da suka shirya su kashe su su rayu ko su yi ta mulki mulkin su bai kyau ba na wani makar ya kyau to ni a gani na ɗayan biyun nan sai an samu ɗaya da wannan aiki amma kowanne ɗayan daga cikin su ne muna yi masa mummunar addu'a a wannan rana yau mun sauke alqur'ani a wannan gurin a cikin azumin nan na sallah kawai yau mun sauke alqur'ani dan girman wannan alqur'ani wanda suka yi wannan aikin Allah ka tona musu asiri ya Allah dan alqur'ani da muka sauke dan kai ba dan abiyan ba dan a faɗa ba mun yi ne dan neman lada a watan ramadana mu yi sallah mu gana da kai mu roke ka ya Allah ka ansa mana waɗannan ka tona musu asiri Allah ka rusa su Allah ka karya su Allah karka ba su zauna lafiya in wani abu suke nema karka ba su a duniya da lahira ya Allah karka ba su nasara akan mu Allah ka ɗora mu akan su Allah ka karya su Allah ka la'ance su wanda ya taimake su ma Allah ya la'ance shi wanda ya murna da abin da suka yi ma Allah ya la'ance shi waɗanda suka rasa kowa da kowa Allah ba mu hakuri ba su wannan ita ce addu'ar mu ta farko سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله توكي إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرنا في مصيبتنا هذه وخلفنا خيرا منها اللهم أنا ما جنا أبو نجبا akwai tambaya da aka yi wato wannan tambayar mun yi niyyar za mu ansa ta jiya ko yau ma mu aje ta sai gobe tun da yau ranar litinin shigo yau rana ce da muka yi wani alkawari bari mu dan taba karatu mu dakata saboda cika wannan alkawarin amma ba ni ne alkawarin nan ba waye yayi ne da Allah mu gaba ɗaya mu muka yi cewa yau rana ce da za mu kawo gudunmawa don taimakon marayu ya Allah za mu taimaki marayu duk abin da ya dame mu ya Allah ka sauƙaƙe mana shi ya Allah abin da bai gagare mu Allah ka samu gagare shi abin da bai fi ƙarfin mu Allah ka samu fi ƙarfin sa wanda yake neman cutar da mu Allah kar ka bashi nasara akan mu za mu taimaki marayu a yau wannan rana muna tawassuli da wannan taimako da za mu wa marayu Allah ka taimake mu ya Allah waɗannan azzalumai Allah ka mana maganin amma kafin wannan za mu fara da farkon suratul baqara sura saniya in kace al-baqaratu saniya in ka ce albakar shanu kana ce albakarat ya zama shanu har yanzu malam yace awwal mabdu'un bihil kalam fi nuzuliha wa fadliha wa ma da'a biha wa hakaza kullu suratin inna in wajadna laha zalika yace za mu yi magana akan farkon saukar ita wannan sura da falalarta da abin da ya zo wani haka nan haka nan kowace sura za mu yi gwargwadon abin da ya zo cikin haka nan suratul baqara madaniyya wannan sura ta baqara madina ta sauka nazalat fi mudadin shatta ta sauka a wasu lokuta masu yawa wakila hiya awwal suratul nazalat bil madina suratul baqara ita ce farkon surar ta sauka a garin madina illa qawluhu ta'ala sai fadan Allah da yake wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tawaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun wannan ita ce ba madina ta sauka ba fa innahu akhir ayatin nazala min as-sama'i wannan ita ce karshen ayar da ta sauka daga sama wa nazala yawman nahar ta sauka a ranar layya fi hijjatul wada'i jimina a lokacin da aka yi hajjin bankwana amina ta sauka wa ayatul riba aydan da ayar riba idza tadayantum bidan ila ajalin musamman min awakhir ma nazala min alquran da karshen abin da ya sauka na alqurani wato wa hadhihi sura fadluha awi suratul dani take karshen abin da ya sauka na alqur'ani kuna ganewa wa hadhihi sura fadluha awi wannan sura ta bakara halalata tana da girman gaske wa thawabuha jasi ladan sa mai yawa ne wa yuqalu laha fisqatul qur'an ana kiranta kanbi ko kalkalin qur'ani qalahu khalid ibn ma'dan wa zalika li azmiha wa bahaiha wannan saboda girmanta da kwarjininta ita suratul baqara ga girma ga kuma kwarjini a gurin Allah da gurin mala'ikun Allah da gurin bayin Allah ina fata an fahimta wa sawabu ayabun ma yace wa kasatu ahkamiha wa ma'idha hukunce hukuncen da ke cikin surar baqara suna da yawa wazobi da ke cikin suna da yawa wa ta'allamaha Umar bin Khattab radiyallahu anhu bi fiqha wa ma tahtawi alayhi bihi isnata ashara sana Umar bin Khattab ya koyi wannan sura da hukunce-hukuncenta da fikihunta a shekara goma sha biyu shekara nawa ya haddace ta shekara goma sha biyu umar bin khattab wa ibn huwa abdullahi samani sinin a ɗansa abdullahi kuma a shekara takwas shi kuma ya haddace ta da hukunce hukunci qala ibn al-arabi wato ibn al-arabi sahibu tafsir ba ibn arabi ba ibn al-arabi da alif da lam ba ibn arabi ba ku kiyaye wannan ibn al-arabi namu na shari'a akwai ibn arabi na yan hakika ko ba shi ba wannan namu na masu addini na masu alqur'ani na masu fiqh na masu tafsirin alqur'ani ibn al-arabi yace samitu ba'da ashyakhi yaqul nadi wasu daga cikin shehunnai na suna faɗa fiha alf amr umarni daban-daban a cikin suratul baqara dubu ne wa fiha alf nahy hani daban-daban a cikin suratul baqara dubu ne wa biha alf hukumun hukunci daban-daban daga wannan sai wannan dubu ne a ciki wa alf khabarin labari kuma dubu ne a ciki suratul baqara ina fatan kun gane babbar sura ce wa ba'atha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba'athan wa hum gawu adadin wa qaddama alaihim ahadasuhum sunnan manzo Allah ya sayar da wasu yan aike tura su suna da yawan gaske amma dan karamin cikin su aka nada ya zamo shine shugaba dan ne lihifzihi li suratul baqara dan ya haddace suratul baqara wa qala lahu idhhab fa anta amiruhum yace ka kai ne sarkin su zuwan da yayin magana kanu karanga da masa suratul baqara ita ta haddace kai ne sarki ina fata an gane kun akhraj at-tirmidhi an abi hurairah wa sahahu wa rawa muslim an abi umama al-bahili qal سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا سورة البقرة وكرنت سورة البقرة فإن أخذها فإن أخذها بركة حتى تتا دين رقوريتا في البركة وتركها حسرة بل سورة البقرة أطيها سارة ندامة ولا يستطيعها البقرة أما هم كان بانلا تابقون دولا الله رب ذات إيابا baka iya haddar ba baka iya karantawa ba samu kasar ka dinga sawa na tafsiri ko na karatun alkur'ani zalla ina ba ta gane to amma Allah ya kai mutum banza ne ba za ka iya ba in Allah ya ce mutum yar banza ce ba za ki a suratul baqara ki dinga ka dinga ku dinga mu dinga sauraron ta muna karanta ta yana ba ta fahimta qala muawiya balagani anna al-baqarata as-sahara wato labari inji malam muawiya ce labari ya sami ni cewa baqala din nan da aka ce mutanen maza su ne matsafa da wanda suka yarda da tsafi ba za su iya suratul baqara ba وروي هذا عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة kada ku sanya gidajenku su zama makabartayya domin shaidan bai shiga gidan ko yana gudu daga gidan da ake karanta suratul baqara warawad daudi awad darimi an abdullahi qal ma min baitin yuqra fi suratul baqara illa kharaja minhu shaitan ba gidan da za a ringa karanta suratul baqara sai shaydan ya bar wannan gidan anan akan samu wata wata waqi'a da ta faru da wani mutumi na ina son wannan kasadin Allah sai ya kai masa wato ya kusan shekara guda ko biyu duk abin da yaji aji a gidansa in dai bai fitar da shi da gidan ba sai ya kone daki daki ake yi yau wutar ta kona wancan daki in ta ba kuma duka dakin za ta kona ba tana iya zuwa ta kona gado da katifa da abin da yake kan gadon da abin da yake kasan gadon sabar sauran ba zai kone ba sai ya ci ba ga dakin ya kone ba san yadda wutar take ba ko kuma wani lokacin kawai a ga yaji ku tare ku tare sai a ga duk akwatunan gidan gaba ɗaya sun kama da wuta sai an zo an kashe garin Allah in ya waye sai wani ɗakin ya kama ko kashe ko kashe kwanukan gidan gaba ɗaya sun kama da wuta in an kashe wani lokacin sai ka zauna ko kashe ko kashe abincin gidan gaba ɗaya kama da wuta in an kashe wata rana a ko kashe ko kashe kayan matar gaba ɗaya su ne zai kama da wuta in an kashe wata rana kuma kayan yaran ba abin da za a je gidan an yi addu'a duk masu addu'a a ƙasar nan kowanne ya je ya yi gwagwada abin da zai je yi to abin da nake ba da shawara irin wannan gidan kawai a samu kas na suratul baqara dare da rana kawai kada a dinga kashewa in ma an dauke wuta a sa ba ta ai ta gwamzawa za mu gani tsakanin su da alqur'ani wa zai gaskiya ina fata an gane ko maganin abin kenan qur'ani shine maganin abin ina fata an fahimci wannan alaman Allah sa wanda abin ya shafa ya ji wanda ma bai san haka ba yanzu ya sani to shi ma tsau maganin abin Allah ya mana maganin abin inna li kulli shay'in salaman kowane abu yana da tozonsa wa inna salama alqur'ani suratul baqara tozon alqur'ani shine suratul baqara wa inna li kulli shay'in lubab kowane abu yana da qayarsa wa inna lubab alqur'ani almufassal wato qayoyin alqur'ani sune mufassal daga suratul muhammad zuwa nasu qala abu muhammad ad-darimi اللب الخالص قل زنز قل زلا تاتتي وفي صحيح المشكي آه سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء سلاما وإن سلام القرآن سورة البقرة هو ناجينا الفوضان فتوضان القرآن سورة البقرة ومن قرأ في بيته ليلا وأن يكرم سورة البقرة تشن لم يدخل الشيطان بيته شيطان بذيش جوا النجدان ثلاثة ليال فانا أكو ومن قرأها نهارا وأن يكرم تاتا لنا لم يدخل الشيطان بيته ثلاثة أيام وني أكو شيطان بذيش جوا قال أبو هاتم البستي قوله صلى الله عليه وسلم دخل الشيطان بيته ثلاثة أيام أراد مردة الشيطان ko maradata shaytanu na banza su ne ba za su iya shiga ba shaytanin kirki ba masallata warawa ad-darimi fi masnadihi an shabi qala qala abdullah man qara ashara ayatin min suratul min suratul baqara wanda ya karanta ayoyi goma a farkon suratul baqara fi lailatul layl yadkhulu zalika baytu ash-shaytan ko lam yadkhul zalika al-baytu shaytan idan wani shaytan mutumin banza ma ke yi ba zai shiga wannan gidan ba inda an karanta ayoyi goma na farkon suratul baqara tilka layla hatta yusbi har galan Allah ya waye arba'an min awwaliha ayoyi hudu daga farkonta wa ayatul kursi da ayatul kursi wa ayatin badaha da ayoyi guda biyu bayan ta ay khatima shine karshen sura amana rasul kenan yana fata an gane lillahi ma fi samawati ma fil ardi ne zuwa amana rasul وأنا شعبي عنه لم يقربه ولا آله يوم إذن الشيطان wato ba shi ba iyalan gidansa ma shaitan ba zai kusance su ba wala sai a yakarau ko wani abin da yake ki wala yuqra'u ala majnunin illa afaqa ba karanta wanda ya suma ta hanyar hauka ko ko farfadiya sai ya farka wa qala al mugira ibn shuba wa kana min ashabi rasulillah ko ko min ashabi abdullahi lam yansa al qur'an wani daga cikin mutanen abdullahi ne bai manta al qur'ani ba وقال إسحاق بن عيسى لم ينس ما قد حفظ بمن تعبد لهذا الشيء قال أبو محمد الدارمي منهم من يقول المغيرة من سمع في مغيرة هنا تير كتشموا تسكري إذن ودنن maganganu daga bakin sahabban manzon Allah su kuma sun je daga bakin manzon Allah ne wannan a takaicen takaitawa su ne abin da za mu faɗa a wannan farkon wannan sura na farlata da darajarta da matsayinta wanda da ni da kai ba mu wadatu da wannan sura ba ko mu wadatu muna buƙatar ta muna neman ladanta muna neman alherinta muna neman kariya da bayan Allah suke sa so su samu a ciki sannan ga umarni dubu ga hani dubu ga hukunci dubu ga kuma labari dubu a cikin ta da ni da kai duka muna buƙata kowane ɗaya ana so mu yi aiki da shi suratul baqara bari mu ji farkon surar malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai alif lam mim Allahu a'lam bi wadihi bi zalik Allah shi bar kansa sanin me yake nufi da wannan Allah ya ce zalikal kitabu wancan littafi kun ga nuna shi da nisa aka ce zalikal kitabu la raiba fihi wancan littafin babu kokonto a cikin sa ai hadha alquran huwa alkitabul kamil shine cikakken littafi la raiba fihi babu kokonto a cikin sa la shakka fi annahu min indillahi li wudu ibrahim daga wajen Allah ake saboda hujjojin sa a fili suke hudan lil muttaqin shari'a ne ga masu tsoron Allah huwa aidan kulluhu hudan wa irshadan lil ladina yaj'alunahu bainahum ko yaj'aluna bainahum wa baina iqabillahi wiqaya waɗanda suke sanya tsakanin su da azabar Allah garkuwa da makari man fa'ala aw taraka fattaqwa ko min fi'lin aw tarki min fi'lin aw tarki fattaqwa abinda ake kira taqwa idan takunu bi imtisal al-awamir wa istinab an-nawahi wato da bin umarni da hanin abin da aka hana wa bi zalika tattaqin nar da wannan zaka ji tsoron wuta ka kare kanka wal muttaqi man yaf'alu zalika wanda yake jin tsoron Allah shine wanda zai aikata wannan Allah ya ce zalikal kitab nan an nuna littafin da nisa an nuna shi da nisa amma a wani gurin kuma kusa aka nuna shi kamar yadda Allah yake cewa inna hadha alqur'ana yaqussu ala bani isra'ila wato alqur'ani kuma ana an nuna shi a kusa aka ce inna hadha alqur'ani wannan qur'ani a can kuma aka ce zalika wancan zalika alkitab wancan littaf nan kuma aka ce inna hadha alqur'ani na ce a wani guri yace wato abin nan abin nan shi wannan alqur'ani wato har yanzu shi alqur'anin karan kansa yace inna hadha alqur'ana Allah ya ce inna hadal qur'ana lalle shi wannan alqur'ani ya hadi lillati hi aqwam yana shiryarwa zuwa ga hanya madaidaiciya wato ashe kusa yake kenan tun da aka ce haza wannan ka san a kalmar larabci aka ce za wannan zaka wancan zalika wancan haula'i wadanta ina fata an gane haza zaka zalika kun gane to anan da babba ce zalika alkitabu to a wadannan ayoyin kuma sai ce inna hadha wannan wannan alqur'ani to yaya gashin an nuna shi da nisa nan kuma an nuna shi kusa menene bambanci malamai suka ce dalilin nuna shi nesa shi alqur'ani nesa yake da shafar shaydanu ko shaydan zai iya kama alqur'ani ina wato ina alqur'ani ya fi karfin ya fi karfin kowane irin shaydani dan shi Allah ya kare kayansa da kansa shi yace inna nahnu nazzalna dhikra Allah ya ce inna nahnu nazzalna dhikra lalle mu ne muka saukar da wannan zikiri wanda shine alqur'ani wa inna lahu lahafizuna lalle mu ne masu kare kayan mu ashe alqur'anin Allah shine mai kare kayansa wato shedan wato ba zai ba zai iya shafarsa ba lokacin da Allah yayi kamar yadda hadisin annabi tabbatacce zai nihi zai saukar da wahayi zuwa ga mala'ika ko kuma zai saukar wa wani manzo wahayi daga wajensa sama gaba ɗaya rawa take ɗauka da girgiza da karkar duk mala'ikun da suke sama gaba ɗaya su suma idan sun suma wanda zai fara farka shine mala'ika jibri idan ya farka sai a ba shi sakon da wato zai karɓo zuwa ga wannan annabi da aka aiko shi shine Allah yake ba mu labari a can cikin suratul abun nan sabai yace hatta idza fuzziya an qulubihim qalu قالوا الحق هو wato da yayin da za a bada wannan wahayi gaba ɗaya mala'iku za su suma kowaɗanne wanda zai fara farka shi ne mala'ika jibril idan ya farka sai a ba shi wahayin da zai kawo idan ya karɓa yayin da ya zo zai girma ga duk mala'ikun da ya samu a sume qalu sai su ma su farka sai ma za qala rabbukum ya ubangiji ku ya fada qalu al-haqqa ai ubangiji mu ya faɗi gaskiya wa huwa al-aliyyul kabir shi kuma wannan alqur'ani ba aiko shi haka malaika jibril in zai taho kawo aikensa da malaika 70 a gaban sa da mala'ika dubu saba'in a bayansa yake zuwa ina fata an gane ko shine Allah yake cewa a cikin soto abin nan jinni yace wato za mu sanya wa yasluku min bayni yadihi wa min khalfihi rasada liya'lama an qad ablagu risalati rabbihim Allah ya ce yadda ake sanya wato aiko mala'ika Jibril idan an aiko shi da wahayi da wahayi zuwa ga wani manzo sai a sanya mala'iku dubu saba'in ba sa dubu saba'in gaban sa liya alama an qad ablagu risalatu rabbi dan ya san kuma su sani su tabbata cewa an yi da sakon ubangiji su wa hata bi malim Allah ya san abin da yake gaba gare su ya san za su isar koda ba koda ba mala'ikun ba su ba wa sa kullu shay'in arda Allah ya kiyaye komai daki daki Allah ya san shi waɗannan mala'ikun ana sa dan fuqara nutsuwa ne ina fata an gane ko ba wai wani abu ne amma shi alqur'ani saboda wannan matsayin nasa sai aka nuna shi nesa kusa yake ne sai zalikal kitab wannan littaf la raiba fihi babu kokonto a cikin sa hudan lil muttaqin shiriya ne ga masu tsoron Allah nan ko ba ka ce shiriya ne ga masu tsoron Allah to waɗanda wato shi alqur'ani shiriya ne gaba daya an ka duba cikin ayar da aka saukar mana akan azumi inda Allah madaukakin sarki ya kira yace ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون من تقوم كآية دنيسة على رمى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن inda muke nema kenan alaran ma shahar ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan shirya ne ga mutane an ashe mutum ba wasu bai rabe ba an gashi inyamuri ko bature larabawa kawai a to indiyawa ke mutanen turkiya to mutanen turai to mutanen rasha kowa da kowa kenan Allah ya ce wato shi hudan lin nasi haka ne ko wato shiriya ne ga mutane shahru ramadan alladhi unzila fihi alquranu hudan lin nasi shiriya ne ga mutane kowa wanda yake so zai shiriya an aiko Allah Muhammad ne ga duniya gabaki dai kamar yadda Allah ya ce Allah ya ce wa ma arsalnaka ma aiko ka ba Muhammad illa ka fatan lin nas sai ka bai kiwa mutane gaba daya bashiran mai bashara wanda ya aiki kwarai zai shiga aljanna wa nabiran kana mai gargadi wanda ya mummuna aiki azabar shi kaga ana alqur'ani kidan hudan lin nas wato can kuma an ce hudan lil muttaqin shi ne ne ga masu tsoron Allah fa idan al hidaya hidaya hidayatan shari'a kashi biyu ce hidayatun amma wa hidayatun khassa akwai shari'a ta gaba daya akwai ta musamman wannan gurin mun fassara shi da yawa ko mu dai taba saboda wani kila ya ji wani bai taba ji ba hidaya amma shari'a ta gaba daya wato wanda ta hade kowa da kowa bayani ne na gaskiya ga hanya mai kyau ga hanya mara kyau wannan kowa ma yana iya yi kamar yadda Allah madaukakin sarki yake ga mana tarihin samuda yake wa amma samudu fa hadainahum Allah ya ce wa amma samudu amma samudawa sun san su da kafire ne ko fa dai nan sai Allah ce mun shirye da su ya kafiri za a shirye da shi wato shiri irin na bayani ne ai mun bayyana musu ga gaskiya ga fata fa dai nan wasu abul hama sai suka zaɓi fata din alal huda akan shiriya fa akhadathum sa'iqatul azab alhuni bima kan yaksubun sai azaba ta wulakanci ta kama su saboda abin da suka zama sun aikata kama a watan aya ta cikin suratul balad da Allah yake cewa hadainahun shi dan adam wa hadainahun najidai mun shirya da shi hanya biyu wato ko dai yabi hanyar alheri ko yabi hanya ita sharri wato mun masa bayani kenan to ya za mu iya gane wannan bayani ne ni bayani ake nufi da shi a wannan ya fito karra a fili ai wato annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wato Allah ya kore yake shi ma ba zai shirye da kowa ba yace masa innaka innaka la tahdi man to wannan kuma shari'a ce ta musamman al-hidayah al-khassa kenan shari'a ta ko al-huda al-khass shari'a ta musamman wannan ba ta hannun kowa sai Allah amma wata irin ta bayani yanzu makaho yazo yana nema yana cewa da Allah yana son ya je layin wadi na garba sai kuma kana nan a bakin kasuwa sai ka kama hannunsa hadaitahu ila shari'in wadi na garba ina fatan ka gane ko fa hadhihi hidayah bayani ne da nuni ina fata an gane hadaitahu ila شارع مدينة غربة أو إن كان يريد إسياق قومنا وهديته إليه إن إسياق قومنا يكري يكشل به ذاته هديته إلى إسياق قومنا كل مكان يحتاجه الإنسان لا يعرفه وأرشدته إليه هديته إليه كاشل به ذاته قومنا نقول فهذه هداية البيان وأن إتسي ألا يقولي والنبي وتقوكم يضي والنبي أما ود أكقولي أكتي إنك لا تهدي من أهوم وأن هداية التوفيق فيه irin wannan tahudan lil muttaqin shari'a ne ga masu tsoron Allah hidayatu tawfiq wal muwafaqa da dacewa gurin Allah amma waccan kuma wadda annabi Muhammad da kowa ma na iya yi sai Allah ya tabbatar wa annabi ta wata ya ce wa innaka latahdi ila siratal mustaqim wa innaka latahdi lalle kai kana shirewa ila siratal mustaqim zuwa ga hanya madaidaiciya wato annabi Muhammad mai shiryarwa ne to wannan shiryar wadda annabi yake yi hidaya ce ta bayani wannan fada ko da aka ce ba zai iya ba irin wannan ce hudan lil muttaqin shiriya ne ga masu tsoron Allah wa huwa aidan kulluhu hudan wa irshadun lil ladina yaj'aluna bainahu wa baina iqaba ko uqubatillahi uqaya ko iqabullahi mala ta uqubatillahi haka ne a hannun musu uqubatillahi uqubar Allah iqabullahi uqaya min fi'lin aw tarkin fattaqwa idan takunu bintu bintu salil awari wajtinabin nawahi bin abin da aka yi umarni da hannun abin da aka hana wa bidhalika tattaqin nar da wannan zaka kare kanka daga azabar wuta wal muttaqi man yaf'alu zalika wanda yake mai takawa shine wanda yake aikata wannan wa baina haka ne ko wa bayyana al muttaqin bi qawlihi to wane ne muttaqin din nan in ja Allah الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما Allah ce allazina yu'minuna bil ghaibi sune waɗannan da suke yin imani da gaibi abinda ba su gani ba ai ma za ba anhum min al bas wal janna abinda ya boye barin su na wato tashin kiyama da al'amarin wuta akwai wanda ga ranar zaki tashin kiyama akwai wanda zai yawa ranar da za a yi ba su sani ba amma gaibi ne ko mun yi imani da shi ko mai ba wato sai ga wani wani dan kutakin malami ya zo yana magana akan gaibi ya ce wa ai shi annabi Muhammadu ma karan kansa shi karan kansa ma gaibi ne tunda Allah ya kawo shi ai magana ta kare sai ya ce kun to yanzu abinda akwai wanda ya taba ganin sa Allah ma gaibu ne kun ko mutum ya san Allah ai ya san gaibu kenan ka ji Allah irin wannan tabi shi da Allah malamai ku daina irin waɗannan abubuwa shi Allah shine zai ce ba wanda ya san gaibu cikin san mai da kasai ba shi ba da ba Allahu akbar Allah ce kulga ya musu la ya'lam ma fis samawati wal ardi al ghaiba cikin samai da kafe ba wanda ya san gaibu illa Allah ya Allah a wani guri Allah madaukakin sarki yana ga Annabi Muhammad wato sallallahu alaihi wa sallam sai yace walau kuntu a'lamu al ghaiba lastakatartu إن أنا إلا نذير Ita na kuntu a alamar gaiba inda na san gaibu abin da yake ban sani ba zai faru in san zai faru. Lastakatartu min alkhairi da na yawaita alheri a kaina. Wa ma masani su da mummuna abu bai shafe ni ba. Ranar da aka yi yakin Uhud. Kuna da labari manzon Allah ya zo yaki ya ɓaci. Lokacin da za a zo yakin Uhud manzon Allah kira ya nemi shawarar mutanen Madina tun da farkon yaki ne. da aka kawo gashi yana so ya shigo cikin gari annabi ya ce mutanen madina ku zo ku bani shawara yaya za mu ga abokan gaba na sun kusa zuwa garin madina abin da ya kamata mu mu fita da mazan mu da matan mu da yaran ko kuma kar mu fita mu tsaya a cikin gida su mu kakkashe su har ta ɓarya da bakin wuta duk zamu yaƙi su da shi amma mun fita daji sai abin da Allah ya yi sai mutanen madina suka ce ya rasulullah in dai ba umarni ne daga Allah ya ce ayi haka ba kuma muna da shawara tsakanin wannan maza Allah ce mene shawara ku suka ce mu fita mu same su mu a gurin mu mutanen Madina in aka zo cikin garin mu Madina aka yaƙe mu aka kashe mu ko aka kore mu ko aka wargaza mu kunya za ta mana yawa ina za mu je amma in an kore mu a daji gida za mu dawo ko me muke ciki da mu da matan mu marifi mu sha kunya mu kawai an kuma mun yi nasara mun yi nasara mu zo mu yi murna maza Allah yana jin wannan magana sai ya shiga gida yana shiga sai ya damara yana damara ya sa kayan yaki bayan ya fito ya fita to amma fa sun yi kuskure ya manzon Allah zai bada shawara shi ga abin da yake so mu mu bada sabanin ta manzon Allah saka ce ya rasulullahi mu yi kuskure ce menene kuskuren ce ai mun baka shawara ce a fita a samu mutanen nan ba mu jira ka nemi izini gurin Allah ba sai ce ta na riga na yi damar yaki tunda na yi damar yaki fa annabi ne damar yaki bai saukewa sai a tafi kawai shine aka fita aka fita babban komanda ya fita ta gabar da gari ta gabar da garin nan da ya fita wasu guri ne masu duwatsu na kira alharra duwatsu ne wato mutum bai iya tafiya akan duwatsu su ba manyan duwatsu ba ba ƙanana ba in ka taka wannan kafin ka taka wancan yayi kasa ko wannan yayi sama sai raƙum yake iya bin kashi ma raƙumin da ya saba sanan manzon Allah ya biya da sa'u ya fita yaki kuma aka yaki sannan yaki ya baci saboda ne me yasa yakin ya baci saboda saba umarnin manzon Allah tun daga farko ina fatan ka gane kuma manzon Allah inda ya san gaibi zai yaje fita a wannan fitar ku lura da wannan gefa da Allah malamai ku ku yi wa kanku tsoron Allah dan neman kare matsayina ko fahimta ta sai in dinga kokarin kawo abubuwa iri iri na tsurfa da dabara in ce sai na kare martabar abinda ni nake kai kawai dole ko da ba gaskiya bane ya saba alqur'ani ya saba hadisi shi Allah yace ba a sani ba shi annabin yace ba a sani ba shi ce bai sani ba shi da kansa kai kuma yanzu ka zo ka daji ka ce kai ne mai san annabi in an ce annabi san gaibi ba ka ce ba a san annabi to shi annabi shi yace bai sani ba Allah yace bai sani ba kai kuma ka ce ya sani dole ka kare ta wa ka kare ta Allah ka kare ta manzon Allah sannan kuma ka ce kai ne mai san manzon Allah sai na soyayya ta'asul ilaha wa tuzhiru hubbahu hada la'amrun fil qiyas badi'u ko law kana hubbuka sadiqan la aqatahu inna al-muhibba liman yuhibbu muti'u wato da kai zai mun san annabi da mun zaka kawai duk abin da annabi yake sai kai amma kana kokarin ka ce annabi yayi ƙarya ka ce Allah yayi ƙarya kuma ka ce kai mun san annabi sai yayi kokarin gyarawa a kiyaye mas'alar addini ta fahimta ce ba ta faɗa ba ce ba ta cin mutunci ba ce ba ta zagi ba ce Allah ya ce allazina yu'minuna bil ghaibi su mutane masu tsoron Allah na su ne waɗanda suke jin tsoron Allah da gaibi ai ma gabanahum min al-ba'th wal jannati wan nar abinda ba su gani ba tashin kiyama da aljanna da wuta wa haulai hum sunful awwal wannan sune kashi na farko min al asnaf al arba'a alladhina ijtama'u bil madina daga bangarori guda hudu da suka hada garin madina wal iman shar'an huwa tasdiqu bima ulima daruratan imani a shar'ance shine wato gaskata abinda aka sani a bisa darura dole annahu ja'a bihi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya zo da shi kat tauhid kaman kada ta Allah wan nubuwa da annabta wal ba'th da tashin kiyama wal jazaa da sakamako wa yuqimuna salata suna tsaye da sallah ya to nabi hadi huquqi haqqahira suna zuwa da haƙoƙin sallah a zahiratu nabili min al fara'id na daga farillai wa sunan da sunnoni wal batina da boyu min al khushu'i irin su kaskan da kai wal iqbal bil qalb da fuskantowa da zuciya ila Allah zuwa ga Allah wa ma razaqnahum yunfiqun da abin da muka ciyar da su shi ko muka arzuta su shi suna ciyarwa ayi ma atainahum min alhalal yutuna haqq Allah suna bada haƙƙin Allah daga arzikin da muka ba su fi tsati fi sabilil khair min alfard wan nafl farilla da nafila dama na ce mana yau za mu fara suran ne saboda abin da muka yi wa kanmu alƙawari na faɗa ɗazu na ce waye alƙawarin nan ne muka ce mi za mu bayar za mu fara taimakon za mu fara taimakon marayu haka ne ko yau mun ce a karancin abin da mutum zai mu nawa to banda wanda muka bayar a rabar barin kada kowa ya gane yau ganawa yau ga wani ma ya kawo ba sai ga ido ga ido na kuma yana kallon kun gani kan ku kuma masu karba yana kallon ku daga nan har waje eh na na na bakin projecto yana kallon projecto yana nuna mu kowa ya kawo taimakon marayu kun ganawa ko kun gana alhaji abubakar kun gana gana alhaji abubakar kuna kallo ko ko kawo na ranar ma na bayar kuma na kuma ƙara bara yau ba kuma na bayar ana rama kai ba ka kawo ko ana rama ma ya kawo to ita kawo wa mu gani masu karɓar ina suke ne ya ko masu barawa suka wa masu karba yawa masu barawa sun fa masu karba yawa a wajen ma haka ne ku karba kudin marayu ne wannan in ka dafa kan maraya Allah ya yafe maka in ka yi wa maraya dariya Allah ya yafe maka in ka taimaki maraya Allah ya yafe maka in ka yi murmushi dan maraya Allah ya yafe maka idan ka yi murna an taimaki maraya Allah ya yafe maka in ka cuci maraya kuma Allah shigar da kai cikin azaba innal ladina yaquluna amwalal yatama zulman inna ma yaquluna fi butunihim nara wa sayaquluna khayra na'am Allah ya ce innal ladina yaquluna amwalal yatama zulman waɗannan da suke cin dukiyar marayu ta hanyar zalunci yau bari mu gani kuma kar kowa a tashi anan sai mun kirga mun ji yau lantin din mu nawa muka samu kar kowa a tashi in mun ji abin da muka samu sai sai mu sake yin alƙawari in mun ji kaɗan ne in mun ji kaɗan ne yau nake son kowa ya yau sai mun kowa ya kawo da sauri sai gari ya waye ku kawo mata daga gidaje ku aiko Allah ya ce ya yi hallazina amanu ya ku waɗanda kuka imani an fi komin ma ka sautin ko an fi komin tsayi ba ta ma ka sautin ku ciyar daga cikin dada dan abubuwan da kuka tara wa ma kharajna lakum min al-ard abinda muka fitar muku daga cikin ƙasa sai Allah ya ce wala tayammamu Allah ce wala ta yamma mun khabisa min tubiqun kada ku nemi mummuna ku ce shi za ku ciyar kar ku sa abin nan ku ce shi za ku bayar wadan dan taimakon addinin Allah wanda kuma ba walasun bi akhirihi illa tudum bihi kuma inda za a baku ba ka za ku yi kuna da wannan kawai tabakkuni wato wani sai da ko ne rage ba ka sai ta cikuke amma ba ta cikuke murtsuke ta murtsuke ta ba ta garau in ka ba mutum sabuwan nan sai da har zuciyarsa ta ba take ina fatan ka gane amma ka tafi fiye da in ya kawo yana warware biyar ce ko goma ce ko ashirin ko hamsin ce in ya wuce ce ashe ɗari ce ma ina fatan ka gane saboda ka tafi fiye da amma da dar ɗin ce nan ce ce kai ɗari ban dan ina fatan ka gane ko wa ashe ke na abu ɗaya ka bayar kun wani ya fi daɗi ku ba da mai kyau ina fatan kun gane ko. wa'alamu ku sani cewa annallaha lalle shi Allah ganiyin mawadaci ne hamidin kuma abun godewa duk abin da ka bayar dan maraya ko ka taimaka wato Allah ya wuce nan kawai ne ma ya jarraba kai gani za ka bayar ko ba za ka bayar ba in ka bayar za ka sakamakon da zai yi maka wa'alamu shi sai dan yadda yake ya ido kum ya ido kum alfaqara yana muku alƙawari ko yana tsoratar da ku talauci kai ka bada kaza yanzu kullu a ce ka bada naira 100 ko kullu naira 200 ko kuma dubu daya ko 500 ko dubu goma ko miliyan daya wato to to ya za ka da iyalanka ya za ka da kayan sallar yara ta kalman yara ba da za ka ji yara yara keke baka tuna wani wani har abada ma ba zai iya hawa keke ba sai dai in ya girma ku tuna da wannan uban sai ya mutu sai shedan abin da ke tsoratar da ku kenan da ido kuma alfaqara wa ya'murukum alfasha amma inda alfasha ne to a lokacin fa yana muku umarni yanzu da kida aka za ka ce ga dodo dan dodo zaki dan zaki giwa dan giwa to a lokacin ba ka haba na sai ba da kuɗi sai da kawai akwai wallahi da na gani wani in ya haka bai kirgawa sai ya dauko dubu ɗari kawai sai haka sai ratattata sai ga in ya haka sai ya dauko sai akwai wanda yace sai malauki me kake so a baka yace mota nake so a bani yace an baka mota an hada maka da miliyan goma ni a kasan nan ban ga wanda yawa musulunci wani abin da ko ba ba wa ban gani ba amma dai wanda yayi wani abin mamaki wato yawa musulunci har gobe nake yaba shi wato suna nan da yawa ba amma wanda yayi guda daya wanda a cikin musulmi ban taɓa ganin wani yayi irin sa ba yayi fice shine shine Alhaji Aminu dan tasa university za ta karye an gina ta kuma fafosili saboda yan arewa an karya mu an danne mu a komai kasuwancin an bi mu aikin gwamnatin an bi mu ilimin technology an bi mu science din an bi mu ilimin komai ne ne an an an bi mu an dan kafa wata irin university a Katsina sai kuma ake kokarin saboda tsananin hali irin namu na mutanen arewa ina ba su ta kare wannan aka kudin su sace wannan sun ce ba za a sace ba sai wasu ke sabota yajin sai an karya makarantar dole da ya ji labari miliyan dubu da miliyan ɗari biyar ya bayar don makarantar ta miƙe ina fatan ka gane wannan abu mamaki ne ko abu mamaki muna da irin su da yawan gaske eh 1.5 billion abin da ya bayar kenan ina fatan ka gane saboda haka ku lura da irin waɗannan abubuwan wato dukiyarsa ta ƙare sai abin da ya ci gaba wato baka san wani abu ba wata rana mun mun same shi muna magana akan lamuran mu na sunna TV sai yace to ai shi babu dalilin da zai sa yawa Allah ruwa dan tun da ya tashi shi wahala kudi bai santa ba duk abin da ya tuntuba ne ya samu kudi samu yake da ya bari labarin wata shekara da ya tafi neman kudi a Argungu sai na ji ni ba haife ni ba lokacin wallahi sallallahu ba haife ni 1950 19 yace yana Argungu yana neman kudi shine malamin shine malamin auduga shine malamin gida shine malamin yinene a lokacin yace duk wannan neman kudin yana samun kudin dama shi dan masu kudin ne yace amma ba shine abin da ya bashi kudi ba sai wani lokaci da aka zo za a bashi wani aiki aka hana an hana din sai aka yi wani rashin ko aka yi wata sa'a wanda aka ce ya hana din sai ya buta bayan gida sai ya ce a ba wani wanda ya ce a ba din shi kuma sai ya bashi yace tun da ya samu wannan kudin har yau bai sake yin talauci ba ba ma talauci bai taba bai ba taba tunanin akwai talauci ba yace to shin bai dauke bayan Allah talauci ba bai zai to kaga yanzu muna da ire ire waɗanda kullun yi ce kudu da arewa gaba da yamma irin su AA Rano suna nan suna yi irin su Dahir Barau Mangar suna nan suna yi da Amar Santa shi yayi yayi girma shekaru sun yawa yayi kasa yayi irin nasa a lokacin da yayi ina fatan ka gane to Alhaji Amar Santa yayi a lokacin sa irin su Alhaji Haruna Anja a lokacin su duk sun yi irin waɗannan manyan amma muna da matasa wanzu irin su wannan tahir oil da na yi magana tahir ba tahir ba haruni ko haruna ne a kano da nan na kano din nan su ba duk inda suka je wani aikin allah yi suke yi akwai su irin su a kano da yawan gaske akwai su da yawa wato ba kano kai ba ko ina ana iya samun su a nan ko muna da yara yan ƙanana ba masu kuɗi ba sai masu zuciya waɗanda suka riƙe muku wannan masallacin wato wannan masallacin riƙe shi ba wahala ce wahala ce wannan masallaci bayan gida goma sha shida sai an sai abin wanke bayan gida rana ɗaya in ba a sa aizal da abin nan da su jik da menene an wanke an sa irin su kafur yana ƙarfi ba da kashi bane ka ce masallacin nan wari yake ma'aikata masu kula da shi dare da rana ruwa kuma bai yankewa dare da rana inda kwai ɗaya mutu a canza da kun ga wutar lantarki ta mutu ku ba da tsaki in ina fatan kun gane ko wasu ne suke ɗaukar waɗannan abubuwan faɗin suna su ba laifi bane dan mutumin kirki sun da Allah ya ambata su Abubakar su Umar har ma aljanna kai sun daga nan gidan duniya mu ma mun faɗi suna sai mu yi laifi ko wato abin nan akwai su na shugaban su Alhaji Lawal Sulu akwai Alhaji Adam Al Mustafa akwai Alhaji Injiniya Awal akwai Alhaji Alhaji Isa Mahu akwai Alhaji wannan nan ƙasa Alhaji Tanko akwai Alhaji Haruna MVP akwai alal shehu bibiyar manyan ma'aikata na Allah akwai shehu yusuf akwai alhaji musa a first bank wani manajan yaro karami amma Allah ya taimake shi dan kasuwa ne manajan banki ne banki kudi kudin banki huta ga na wani ma yana fata an gane ko akwai alhaji umaru mai mai taki akwai wani yaro dan karami mai zuciya wanda ya gaji albarka dan gidan Allah wa salih a baban gida akwai wani dan karamin yaro da muke fatan Allah ya arzuta zai zama dan gwatan jos abubakar yana nan tare da musulma yana fatan ka gane ko akwai akwai abdul basir akwai alhaji abdul aziz alhaji idris zakariya akwai kamaluddin jamaluddin wani dan farin yaro da yake da gombe ya ma koma gombe amma ya da musa rari ya aiko yana fata ya dan aiko da wani akwai wani dan karamin yaro dan karamin ma'aikaci shi ma wato izala gadan gado ma yi wato jikan alhaji garba fasali ne wani ana kiransa ali duk wata sai ɗan dubu biyu dubu uku na sai ya turo kwamitin masallaci kar masallaci ya tsaya a suna da yawa ko akwai wani ma kwanan nan ya kawo kansa wajen alhaji lawan alhaji wani ne alhaji ba bawar shi ma ya zo ya ce a sa shi a cikin kwamitin bana akwai alhaji wani ɗan gidan inuwa sa'adu isa inuwa sa'adu shi ma ce a sa shi kufanar wani ma yaro ya bugi shi ma ce a sa shi fanar eh jikan garban barkono saboda haka wannan masallaci ya samu gata daga bayan Allah waɗanda suke neman gata gurin Allah saboda haka ku sanya su cikin addu'ar alheri ba za mu ga kashi ba ma'aikatan mu ku yi ta aiki hankalin kwance kuma ƙari in ku ƙaro kuɗi in mun ga kuɗi waɗannan ma'aikatan muna son mu daidaita albashin su daidai da na kowane ma'aikacin gwamnati ina ba san kun gane ku saboda masallacin mu kullum fresh yana kanshi wato yana yana kyalkyali mu shigo mu yi sallah hankalin mafasi wani lokaci in ka shigo na haka rarramu sa zaka samu da ka shigo zaka ji kanshi ko babu a wani masallaci ake samu a nan jiya mu ne Allah ya wannan baiwar to mu rike baiwar mu ko ku taimaka bayan Allah saboda haka a taimaka da wannan gudunmuwa da aka saba bayarwa Allah madaukakin zai yi mana albarka ina aba karka faɗa mana abin da aka samu kawo wace yawa yawa to a faɗe su mu ji ku tattaro na waje ku yi ta tattarowa kuna sau
abokin tare da ƙasar bari jiya ya tare da ba da filmin a ƙasar ya talatin. Shi kuma ya tare da ba da kuma dubu goma sha ɗaya. Wanda abokin tare da ƙasar bari sai shi ma ya ce ba ta cika da kuma dubu a ɗaya ɗaya. Sannan akwai kuma wani saurayi ɗan gidan a alaji a wani tushe wanda yanzu da ne.
Adamu Adamu.
alaihi alamu tushe suna yaron abdul samar yanayin jiyar da wata ya kawo takalmi tari kawo tushe
aikin gidansu ne dama ya gaji albarka na amin
shi ma ya kawo a tarbobi abubuwan kafin kuna akwai grand gaji allah ya saka ɗalibu ya ba da kulutun malayi ya ba shi dubu biyar na sannan kulutun masallaci fayan ya ba shi dubu goma Allah ya saka da mu ya ba ya Allah ya saka musu da alheri To akwai akwai wani da ɗazun nan naji ya kira 'yan agaji guda ashirin kowane ɗan agaji ya je an bashi buhun shinkafa da zasu gane ko na gero kowane ɗan agaji guda ɗaya. Abo- abokin alhaji lawan ne eh baban sanda ko a ni dai sunansa baban alheri ne sunansa yana sannan akwai malam awal albar da ke da tafai a usmani hall ya kawo shadda guda goma sha biyar sannan ya yi kuma guda goma sha biyu kuma kuma ya haɗu da yana da biyu malama sannan akwai yankan a yankan lafuka sun kawo yana dubu ɗaya da yana hamsin sannan yankan hoto sun kawo dubu ɗaya da ɗariya sannan yankan alworo ji sun kawo yana dubu biyar Allah ya saka da alheri wannan shi ne abubuwan da ake ci kuma wayannan wayannan family wato iyalin iyalin na marayu da suna Ga wannan ya turo.
kuma ana nan ana ci gaba da rubutun da screen ana tantance su ana ware su kuma insha Allah idan aka yi tibarin ranar da za a raba musu za a kira kowa a bai kuma cikin da ya tsara yadda dai aka tsara sun ana kawo listin ba lallai ne kowane ne ke da shi ba akwai wanda sai ba da rikici aka kira su a ga ba shi ba ne ko kuma a zuwa yadda shi a ga ba abin haka yake ba su kira ya kuma su ne to wata da muka kira ba a adama wata da kira ya to shi sa muke sai mu sai mu kira mata da ƴaƴanta mun yi tambaya kan nan da kuma sanin za a ba su mutum ne ba aji ranar da za a raba insha Allah kowa wani tunanin mu za mu kira wa kowa sai ko mu kira mu zo da rana da lokaci duk za mu kira da kuma za a raba su kuma aji Allah ya saka da ne
To a daga cikin mutanen alheri da muke shigarwa cikin addu'a na na ɗaya da kuma muna shigar muna shigar da dukkan jama'ar Jos addu'a gaba ɗaya. Allah kare mu daga sharrin masu sharri. Allah kare mu daga wato wato neman ƙeta na masu ƙeta. Masu ƙoƙarin wargaza garin Jos da malaman Jos da jama'ar Jos Allah ya wargaza su. sannan shi ma sani haya da wannan abu ya faru a wajensa muna masa jaje muna masa addu'a Allah ya kare shi ya kare mu baki sannan Alhaji Badamasu mai takalmi shi ma yana buƙatar neman addu'a a gurin mu a kamar yadda muka faɗa a da sauran yan uwa da suke neman addu'o'i a gurin mu wanda ni ma ina ciki bari ba ku wata kissa ina tsammanin wannan abin da ya faru na jiya Allah ne ya farar da shi a inda ya ga dama kuma dama haka iko Allah yake ina jan hankali ba na tabbata ba amma shekaran jiya mun yi sallar magariba ina tsammanin yan agaji da security su kula ba na tashi zan shiga sai wani bin nan in so sai haka ko yana so ganin ta ko ma za ka ganna san waje sai ya koma sai na shiga na rufe na wuce gida to na dauka zai zagayo san inda muke bude ba tun da ba rufe ake a ce wani kare shigo ba muka zo muka gama bude baki ba mu gashi ba kuma a waje ba a ce mun gashi ba tunda ana fita da abin bude bakin waje ma ba a ce mun gashi ba bayan wannan an tashi karatu kuma sai haka sake zuwa aka ce da riga zuwa su gani yana ce ai kun san lokacin da za a gani tun da yanzu an tashi karatu ba zai yi ba ku koma kuma sai gobe a goben kuma ku ba su lokaci ku nemi yan adadin muka tambaye su mun yi haka ko mu yi ba to shine jiya aka ba su kuma ba mu ji komai ba sai abin da muka ji ya faru ina fata an gane ko Allah ya sauke duk wani mai mugun nufi ga musulmi Allah ya mayar masa Allah ya mayar masa da sharrinsu Allah ya mana maganin abin Allah ya mana maganin abin Allah ya shiga tsakanin mu da sharri Allah ya shiga tsakanin mu da duk wanda bai kaunar mu wanda dai yake nuna mugun nufi gare mu Allah ya mayar masa sharrin sa Allah ka bayar masa mummunan nufin sa Allah ka zauna da mu lafiya ka zauna da iyayen mu lafiya albarka da falala da kake barwa bayan ka a cikin wannan wata na Ramadan Allah ka ba mu falala da alheri da kake bayarwa bayan ka wannan wata na Ramadan Allah ka ba mu kariya da ake bayarwa bayi Allah ya ba mu tsaro da ake bayarwa bayi Allah ya ba mu ubangiji ya zaunar da Najeriya lafiya shi mai gida malam Muhammadu Buhari Allah ya taimake shi sauke wannan aiki kuma kuma su malam lalon Allah ya taimake ku ai ato albarkacin wane ne ya sha ruwan albarkacin kaza ne aka ce kadan dare ya sha ruwan kaso ko ba ka wani malam lalon kwarai kuwa tunda ya kashe karkashin malam ya yi adalci irin na malam Buhari yana fatan ku gane ko kuma na samu labari ya zo ya jajanta ga waɗannan abubuwan da ya faru ko wannan ya nuna ana tare ke da kuma mun yi murna da wannan na kira wato deputy chief of staff amma bai san wayata ba na yi masa text wanda ya san shi in ya gan shi ya gaya masa personally ina so in magana da shi na yi masa waya bai ɗauka ba na yi text na sa sunana dan na san wasu manyan mutane ba sa ɗaukan waya irin hau to na dai tura sunana ina jin bai gani ba tunda ba dole ne ya gani ba wanda ya sauke ya gaya masa ina so in yi magana da shi shi da hukunci sub of staff barista shi nake so in magana da shi fa su da Allah Allah ya taimaka eh na'am saboda shawarwari tahajjud tahajjud gobe za mu fara gobe za mu fara tahajjud da ikon Allah abin da ya taho a shari'a ranar 20 ko zuwa 21 su ne raneku wanda kullum ana iya yi wanda ya fara yau ma ya daidai dan da yawa sun muwa sun ce yau za su fara wanda za su fara yau su fara amma mu Allah so gobe za mu fara gobe da ikon Allah za mu fara tahajjud kuma za mu fara ta karfe ɗaya da minti biyar ko da minti goma za mu gama karfe uku da kwata ko da ashirin ko da rabi cikin yardar Allah eh Allah ya yarda kuma kar wani ya ji tsoro ya kasa zuwa dama abin da suke so ku ji kenan ku ji tsoro da muna jin tsoro da mu bar garin batun kin yaushe kar ku manta mun na fita nan fa wajen mai sunan Allah nan lafisu ko ko ka rufe ni da bindiga kun harbe ni ya fa ku Allah ji ba ku sa a kaina ba ko ba ta kai ba abaran tana ina cikin masallaci kuna can ma na je na same ku ku iya kashe ni ba baran tana kuma ku zo ku same ni a masallaci a ba bayin Allah ni da za ku mu wannan ma da kun mun gata ba fata nake ba fa da da da sai in zama mazajin jafar ko ba haka nan ba ne wanda aka kashe shi a masallaci ranar juma'a yana sallah asuba Allah madaukakin zarki ka arzuta mu da shahada ba dan muna ce Allah ka mutuwa ko ka yaki ko ka tashi hankali ba Allah sauke ba mu fata sannan ina jan hankalin yara da Allah an ce jiya bayan wannan abin ya faru an kokkona wasu shaguna ko an yi sata ko an kona wasu toci wallahi ba daidai bane ba daidai bane wa yake muku ga wani mutum da yayi wannan abin to wanda kaje ta kona masa shago shi yayi in ba shi yayi bane kai ya kamata ku lura da wannan gefen waɗanda suke waɗannan mutanen banza ne muna kiran su muna kiran ku in kun ga masu irin wannan abin karku yarda da su barayi ne dama ba mutanen kirki bane wato mutanen Allah su san mun za abin da muke nema yarda Allah in mun samu yarda Allah za mu yi nasara akan kowa shekara goma sha uku nan da aka yi ana hara maza hara mata da mu wa ya kama wannan lokacin inda sata muke muna neman matansu muna muna musu abin nan fashi da makami da mun kawo wannan lokacin da Allah bai ba mu wannan nasara ba har hanya suna tare akwai lokacin da ai ba kuma ta na fito daga kufur nan aka dinga bina ana mace mota ta ko har na iso gida eh har na iso gida amma duk Allah bai ba da sa'a har zuwa wannan lokaci a yau wasiƙa ce za a rusa za a rusa gida na aminci ɗaya du'a yi amma Allah ya kawo har wannan lokacin ne zan wa Allah kuma to saboda haka dukan mu da ku mu gode wa Allah Allah zai kare mu wanda waman yattaqillaha in tattaqullaha yaj'al lakum Allah zai sa muku mafita ya kare ku saboda haka Allah zai kare mu amma sata shan giya shan kwaya fashe fashe da rusa shagunan mutane da kona coci ba gaira ba dalili da kama mutum a fara bugunsa ba gaira ba dalili wannan kuskure ne gaskiya bai bara to barawo sai je sai je daji ya sata amma a cikin gari dai ana zaman lafiya ta tono to laifi biyu za ta ɗauka bayan na sata ta ɗauki wa abin nan kuma na na tada hankalin gari kuma alfitnatu na'ima la'ana Allah man aiqabaha duk da dai ba hadisi bane sun ce sun ki an ya ya hana su sun ki suna zagin mutum na su kwace mutum waya